والخامس اللام ولها معان أحدها للتمليك نحو المال لزيد والثاني للتخصيص نحو الجل للفرس والثالث للتعليل نحو ضربت زيدا للتأديب والرابع بمعنى عن إذا استعمل مع القول كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عن الذين آمنوا والخامس زائدة كقوله تعالى ردف لكم ردف لكم نعم ردف لكم أي ردفكم والسادس ربع للتقليل ولها صدر الكلام وتختص باسم نكرة موصوفة نحو رب رجل كريم لك- نعم رب رجل كريم لقيته والسابع
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيانا سورة الله لوكا تشيدا تكا kamar yadda muka faɗa cewa yau juma'a ashirin ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ah, shida kenan ko ga watan sha ɗaya miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara dubu biyu da ashirin ci gaba da darasin littafin al'awamilul mi'atu aljurjaniya na babban malami abdulkahir aljurjani rahimahullahu ta'ala da ya rubuta don ya yi bayani akan awamil na nahawu guda ɗari da wannan darasi shi ne darasi na biyar kuma za mu tashi akan harafi na biyar a cikin bayanai da ma'anoni na huruful jarri dama su muke karatu tun farkon darasi har yanzu malai ce wal khamisu harafi na biyar allamu harafin lamun ita wannan lamun walaha ma'anin tana da ma'anoni da yawa wato ko ce malai ambata sai ka ji ya ce walaha ma'anin bi ma'ana wannan na kira ta littakasir ce ma'ana tana da ma'anoni da yawa amma wani ba duka zan kawo ma ba zan da ya kawo maka wasu daga ciki wayanda suke da mahimmanci da in ka san su to insha Allah ta'ala sanin sauran daga baya ba zai yi ma wahala ba to daga cikin ma'anar lamun ahaduha ɗaya daga cikin su littamlik takan zo don ta yi nuni akan cewa mallaka abu kaza mallaka wani wannan lamun sau tari takan zo da wannan siga a duk inda ya zan inda za ka iya gane cewa ta tamlik ce ta yadda in ka ɗauke ta ko kuma mahallinta ana iya sa lafazin mulku ana iya sa lafazin mulku a ciki kamar yadda zai ba da misali na misali sai ke cewa na hau almalu li zaidin dukiyan nan mallakar zaidu ce ma'ana almalu mulkun li zaidin Eh, ka gani ana iya kaddara mulk ko ma'ana sai dai ta ƙara fitowa ba wai ta lalace ba kuɗin nan mallakar zaidu ne kenan ba mallakar amru ba ne ko ta irin wannan lamun tana ita ake kira lamun tamlik eh warba da allah ta'ala lillahi mulku samawati wal ardi kaga wannan ya fito ƙarara eh ya fito karara to wannan ana kiransa da lamun tamlik ina misali wata aya a qur'ani eh a'a eh walillahi ma fi samawati a wannan yayi littamlik waccan da ka kawo za a yi magana kanta amma ba tamlik ba ce ba littamlik ba ce to ina wata aya walillahi masalul ala ita ma ba ta tamlik ba ce za a yi magana a kanta na'am lizzakari mislu yayi ita ba littamlik ce ma'ana wannan rabo ta mallaka ne ga namiji za a ba shi kason mace biyu mace kuma za a ba ta kason rabi na namiji na wata suna da yawa irin su lau eh ina lamu wannan ai ba suna ta shigan ma ba ya shafi ta shigan ma fi'ili ne ita wannan lama ai tana shigan ma sunaye ne ta tamlik ina wata aya eh lillazina ne farkon ayan aha lillazina hadu ba farko aya bane ba iya gane cewa ya me wannan lamun ta mece ce sai ka kawo abin da ke gabanin ta to wannan lamun ba ta tamliki ba ce eh eh wannan lamun ta yi ko ta yi tana ya zama walid tamliki eh wa haza li shuraka yayi wannan yayi kyau sosai litamlik wa haza lillahi menene faqalu haza lillahi lizami bizamihim wa haza li shurakaina wannan yayi to ina wata aya a'a a'a su kenan to bari mu shiga ta biyu wasani litakhsis eh ta biyu wadda ke nuna kaza yake yayi hususiya ga kaza bai yiwa wani a ce shi ma yana da irin wannan ita ita abin ta da littamli shi na tamli da an ce almalu li zaidin ko to ai zai iya yiwa shi ma amru ya zai yana da nashi kuɗi ko ko mallakarsa ko bai yi ba to amma litaksis wannan ɗaya yake ɓanta da ita banda shi waninsa bai da wannan ina misali sai ce aljullu ko lilfaras aljullu lilfaras me ya jullu yanki kula ana karatun luga kuma eh eh na'am aljullu lil faras mana an je jihadi an dawo za a raba ganima to da yadda ake raba ganima shi doki kaso biyu za a bashi lil faras samani mun karanta a risala al insanu kasirul abin nan nisyan a risala mun karanta shi shi kuma mai doki sai a bashi kaso guda kaga anan doki ya fi to shine aljullu eh lil fars ma'ana kaso mafi yawa to ya banta ne ga don ba yadda za a yi shi mai doki ya bashi kaso kun ga bambancin talilin tamle khususiya kiri shi iya haƙƙinsa mahayi doki a bashi kaso so guda Na'am, kawo ayat da ka kawo ɗazu? Ayat da ka kawo ɗazu. Walillahi al-masalul a'la, he, to kaga wannan littakhsis. Al-masalul a'la yahtassu billah. Yahtassu billahi subhanahu wa ta'ala. Walillahi al-asma'ul husna. Al-asma'ul husna tahtassu billah. La li ghairihi abadan. Kun gane bambanci? yawwa to alhamdulillah alhamdulillah wannan lamun ta mece ce kenan ba a gode ba kowa sai Allah ka annaka ta kulu haka in ka ce allamin ana littafis kamar ka ce duk wanda ba Allah ba za a gode masa alhaza yunkin? eh? eh? wace iri faɗa mana ita faɗa mana ita gashi a fatiha kullum muna karanta yanzu ba san matsayin wannan lamun ba ba ka dai ce halittar ce ko mi za a kaddara kai ne za ka kaddara to mu ne ba mu kaddara kai za ka in kai banna takata eh eh ba amsa to ita wannan lamun abinda malamai ke cewa duk da bai ambata ba a nan lamun listihqaq ake kiranta cancanta alhamdu mustahiqqun ko mustahaqqun lillah cikakkiyar godiya shine ma'ana al'in alhamd kamalul hamd mustahiqqun lillah wannan wanda ya cancanta a mai shi ne Allah amma zai iya wa wani kun gane bambanci za ka iya cancanta da in girmama ka in mutunta ka in ma abin da ya kamata a kuma zai iya yi wa wani to shi bai kawo ta ba nan an fahimci wannan ina misalin ta ƙura'ani banda ita ta a taksis ayoyi biyu ɗaya mun kaka walillahi masallala walillahi al'asma'ul husna ina wata aya wa annal masajida lillahi na'am ita ma wannan ta yi a mutum na kawo aya ba kama bari ya ƙa da'ahu an ya muta qabla an taqtulahu ya shek eh wa'annan masajida lillah don ba wanda isa ce masallaci na shi ƙarya ne masallaci gaba ɗayansu to keɓantattu ne ga Allah wannan lamunta ina wata kawar da haka zama ita ma wannan ta yi don babu mai tarayya da Allah a sarauta a kiyama ko akwai kun gane bambanci a tsakanin at-tamlik da at-takhsis to mu je karatu to dama al-irabi mai sauki ne al-malu ismun ne marfu'un bil ibtida wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sayyihu al-akhir li zaidin li harfu jarrin mabniyun ala al-kasri zaidin ismun majrurun bili وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره لأنه والجار والمجرور لأنه صحيح الآخر هو هو صحيح الآخر والجار والمجرور متعلقان بماذا؟ بمحذوف تقديره ملك domin takadirul kalam almalu mulkun li zaidi to wannan kin to haka zaka yi li irabin aljullu shi ma lirabin haka ne wasalisu ma'ana ta uku ta lamun litta'ali don bayanin illa da tassa abu ya faru an ambace ta don ta yi bayanin dalilin faruwar kaza na misali sai ce na hau ko ka ce sabab darabtu zaidan litta'adibi na bugi zaidu don yi mai ladabi don in ladabtar da shi inda ba ya jin magana to kaga lit ta'adibi eh kenan me yasa ya bigi zaid ma'ana sababu darbi zaid limaza lit ta'dib ita ta zo a qur'ani to wace lamu to fasar ayin eh sai ka fasara ayar za mu fahimci wannan lamun ta at-ta'dib ce hmm ita muke nema eh eh ba ta ta'dibi ba ta ta'lili bace eh ina wata aya wadda wata shiga ga suna tun da dama huruful don kaga kawala mutalili ta mai shiga ga fili yau a bambanci ta kace ni eh to wace li ta farkon kenan babu li la mutali a lillazina me ya farko aya a kaminta ya ce farkon aya magana ake magana ba wai aya wagga ya she ka dai ga fahimta aha wannan fi'ili ne li yu'azzib fi'ili ne ana neman inda li ta shiga ga suna kamar ga misali ne ya kawo lit ta'adib at-ta'adib kuma suna ne min ta'addaba ya ta'addaba ta'adiban suna ne mazari ne na'am babu sha qur'ani hmm to ai muraji'an qur'ani sosai wannan ya nuna kenan tilawar tana da rauni ko ya kamata a dinga tilawa mana amma bai kamata a ce an rasa labar ta'alim a cikin alqur'ani akwai ta ba amma kamata ba ni son komai sai na faɗa wadaka mai nema sai ya kokari ya bincika ya bincika wani karatu sai a ƙara bayani warrabi ta hudu bi ba'ana an akwai lokacin da lamun za ta zo da ma'ana an ta yadda in ka ɗauke ta gaggawa an za ta iya tsaya mahallinta ita an za ta zo nan gaba ita ma ina misali shi da ya ce iza stu'mila ma'al qawli amma an kai amfani da ita tare da lafazin alqawl lafazin ko qala ko yaqulu ko abin da ya kama da wannan ka qaulihi ta'ala wa qala alladhina kafaru sai ce mi lillazina amanu to duk inda kaga qala ta zo kuma lamun ta shiga ga suna to wannan lamun din ma'ana an ce ma'ana waɗanda suka firta sun faɗa karkace ga waɗanda suka yi imani a kan waɗanda suka yi imani shi yasa za a ce anil lazina amanu anil lazina amanu to wannan lidin ma'ana an ci to ita kaga ya riga kawo ma'aya sai kai kokari ka nemo ya uwarta wal khamisu za'idatun akwai lamun da take tahowa da ma'anar za'ida ko sila ka ƙaulihi ta'ala radifa lakum ko asalinsa radifa kum ne wannan lamun ɗin don ko an shafe ta za ka gama anar yawwa tana nan radifa shi ne ya abinda ya kusanta radifa kum ko radifa lakum ya kusance ku ba ya kusanta lakum don ku ba kaka fassara haka a ya kusance ku kawai sai zallamin din kawai littakit eh an kawo ta littakit to wanda wannan ayan akwai wata lamun za'ida ko sai an duba wasadisu ta shidda rubba sai rubba ko ita kuma takan zo da ma'anar littakalil wannan shi ya fi yawa amma takan zo littakasir eh littakasir ina misali inda ta zo domin ƙilla sai ce na rubba rajulin karimin laƙitu mana kaɗan ne ne ko wala hasadar kalami bari mu fassara ka misali wala hasadar kalami kuma ita da'iman takan zo farkon zance rubba ba ta zuwa tsakiyar zance yana da kyau a ga ita wagga rubba ta jarra duk inda ka ganta to farkon zance take zuwa shine sarrul kala wa takhtassu bismin nakiratin sharadi na biyu kuma tana bewa ne bayan suna na kira ba ta biyowa bayan ma'arifa eh ina misali kuma na kiran nan ta zama mausufa ta zama tana da na'ati Mm, tana da sifa nahu misali rubba rajulin karimin ba karimun ba wannan rufa ba ta da mahalli rubba rajulin kaɗan ne ne rajulin wani mutum karimin mai yawan kyauta tuhu na haɗu da shi ma'ana ban cika haɗuwa da shi ba sosai to wannan kaga rubba anan littakalil tana da tahowa littakasira amma wannan bai da yawa sosai misali kamar rubba kazubin yasduk da yawa ake samun ko kuma a'a rubba saduqin yasduku rubba kazubin ya kazibu to wannan littaksir amma in ka aka sace wannan killa kenan to shi da ya kawo a nan ga kaga a nan a rajulin na kira ne tunda bai da ma'arifa ko sannan ya kawo mai sifa karimin a rajul man'ut ne eh man'ut ne ko karimin shine na'at to wannan shine sharadi ina misalin ta qur'ani rubba ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين to sai mu duba ayan magani ta cika sharuɗin ina na kira mausufa sannan ta zo farkon zance in ta cika su shikenan alhamdulillah ita ce kun yi shiru ta cika domin ruba farko ta zo kuma maɗin wannan ma na kira ce na kira ce ba sila ba ce haka wasu malaman tafsiri suka fada akwai wata ayin babu wata ko? to sai a duba dai za ka ce rubba harfu jirrin ne ko mablin al-fathi rajulin ismin majrurin bi rubba wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih li'annahu mufrad wa huwa sahih al-akhir karimin yake ce na'atun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu ala akhirih لأنه شيما مفرد وهو صحيح الآخر ونعت المجرور مجرور لقيته لقيته بيل يا رب لقيته لقيته بيل يا رب نعم لقيته وفعل وفاعل بل لو مفعول به مبني على الظلم لإحسان الكتاب وتعالك وتاب غير متصل مبني على الظلم في شي فعل فعل ماضي فعل ماض انا جينا شي اكن ضمه in yi tsaro ta wani mutaharrika a kan zama aka gina shi to yana zama wa ainihin zama to huna ina take eh ina take akwai ta to ka gani wannan tu ai ta ta zamiri ce ko ba to wa aina sukun eh to yele rabi bugari eh
na lafiya
laƙiya wakaci kuma ka ce mabni ala sukun kawa yawon haraka kuma ka ce mabni ala sukun wa inda sukun babu sukunin ka sa fataha laƙi tu ba haka ake cewa ba min laƙiya ko to eh ana ina ce lakitu fi ilil wannan zai kasance tare da labarin sa tawon din na bala lakitu fi ilil to mabniyun ala maza akan me aka gina shi shi muke tambayar ka ala sukun wa aina sukun ina shike ko ana gina abin da babu ko ka ba da gari ka ba da gari ko eh wa zai kama mai saboda lokaci ba wanda zai kama mai na'am فعل ماضي na'am مبني على السكون na'am لاتصاله بضمير الفاعل نعم وأين السكون؟
في
أمم؟
لكي في السكون على الياء
a bari isuwa bala ai an gaba da kai kai tun- tun da ka kasa na'am ci gaba taimaka mana ya kai na'am ko kai ma ka ba da gari شاء وغير shi ke na an gama lerabi? eh? an gama lerabi shi ke nan? eh? eh? ina wani wanda zai taimaka mai wanda bai yi magana ba wanda ya magana an gama da shi ina wani? to wannan ya zama wajibi kenan kowa a bashi a same to shi don ko hanya ma ba ku kama ba bale a kai to wanda bai ba kama hanya ba kaga ai hanya ma ba ba- eh hanya ma ba ku kama ta ba ai to kaga za ku bata mana lokaci ne Eh, a ba a yi kokari wani sati kowa ya rubuto shi ya zo da shi eh kowa na ji kowa ya rubuto shi ga ya takarda ya zo sai mu takaita tun da dare ya yi in kuma an yi ba daidai ba sai mu yi bayanin wanda a daidai subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh